رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mamallakin komai da komai wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan safiya ta ranar lahadi ta ranar asabar ashirin ga watan almuharram shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin daidai da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda ya yi dace da sha bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da tara da aihuwar annabi isa alaihi salam lokaci ne wanda muka saba gabatar da darasi takaitacce daga cikin wannan littafi na lugha mai suna makamatul hariri da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala a waccan safiya ta ranar lahadi mun fara makama ta goma sha biyar alfardiya insha Allah ta'ala darasi na yau ciku ne a kanta sannan da sabon darasi daga cikin makama ta sha shida قال المصنف رحمه الله تعالى قال فلما أثبت الجواب malam Allah ya ji kansa yake cewa kamar yadda ke bayani akan mai hikayar falamma asbattul jawaba lokacin da na tabbatar da amsar da ya bani dangane da wannan mas'ala wadda take mai wuyar kuncewa an gane ku wace mas'ala ce ita ce wadda bayani ya gabata mutum ne ya mutu ya bar matarsa ya bar ɗan uwan matar shi kuma sannan ga ɗan uwan shi shaƙiƙi da aka zo rabon gado matarsa aka kasa aka bata abin da ya rage ɗan uwan matar ya kwashe shi ɗan uwa shaƙiƙi ko bai tashi da shi ba shine sai mana bayanin matsalar shine kamar mutum yana da mata kuma yana da ɗa tare da yardarsa sai ya aura ma ɗansa wato sarakuwar shi wannan ɗana sarakuwa tana da ciki sai Allah ya mata rasuwa ya masa rasuwa sai ta zo da ɗa wannan ɗa kaga matsayin jika ne gare shi idan ya mutu me za a yi a nan matar shi sai a kasa a takwas a bata kashi ɗaya wancan ɗan ɗan shi ne wanda inda za ka tsaya ka lura kuma ɗan uwar matan ne ta wajen uwa domin ɗan uwanta ne wanda yake da ummi kenan wane ne ya fi cancanta dangane da cin gado ɗan ɗa jika ko kuma ɗan uwanka wanda yake shakiki ɗan ɗa ya kare wani ɗan uwa shakiki saboda haka kenan alhalin shi ko ɗan uwan matan ne saboda haka sai ya kwashe abin da yake yayi kingi na dukiyar shi ne yake cewa lokacin da na tabbatar da amsar wannan mas'ala haka yake wastathbattu minhu sawaba na nemi tabbatar min da dacewar wannan amsa minhu dangane da shi wannan wanda ya bada amsar qala li sai ya ce mu a halaka wallaila wato kayi maza zuwa ga iyalinka wallaila wato ka kiyayi dare wannan al'igra ne ma'ana a halaka badir a halaka wallaila bi ma'ana ihzar laila wato ka kiyayi duhun dare fashammir zaila ya ce ka tattari gizarka wa badir saila kargayi wato shine zubar ruwa kan ruwa ya jika ka lokaci ne dama akwai girgije faƙultu sai na ce masa inni bidari gurba ya ce ni a gidan baƙi nake wa fi iwa'i afdalu qurba a cikin tarar da ni a sama mun wajen kwana akwai mafificiyar ibada mai kusantar da mai ita zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala lafazin qurba ita ce ibada ala innaha qurbatun lahum yace la siyama balantana wa qad agdafa julhu zalami yake cewa hakika karkata ta duhun dare wato hakika ta duhunta wa sabbaha ra'adu fil gamami mala'ika mai suna ra'adu ya yi tasbihi a cikin gizagizai wa yusabbihu ra'adu bi hamdihi wal mala'ikatu min khifati fa qala gurub sai yake cewa fake mu fake afakallahu ila haisu shi'ita fake zuwa duk inda kake so Allah ya baka lafiya karka dame ni an gane ko wannan suna yin shi ne a lokacin da mutum ya dame ka sai ka ce masa afa kalla ma'ana Allah ya baka lafiya ja bakin ka ka kyale yace wala taquma afi an tabita kar ka yi kwadan samun wajen kwana ho anan fa qultu sai na ce masa walima zaka dan me zaka ce kar na yi kwadan kwana a cikin gidanka ma'akulu zaraka tare da wuhintar falfajiyar gidanka kala sai ce ni an ni saboda ni an'amtun nazara ko kuma ama'antun nazara wato na kyautata dibi filtikamika ma habara cikin haɗiɗiyar abin da ya halarto gare ka na abinci na lura da yadda kake haɗiɗiyar abinci hatta lam tubiki wa lam tazar yace har ka kai lokacin da baka ragewa baka barin wani kingi duk abin da aka kawo sharewa kake fara aituka kuma na ganka la tanzuru fi maslahatika kai mutum ne wanda yake baya nazari dangane da maslahar kansa wala tura'i hifdha sihhatika kuma baka kiyaye kiwon lafiyarka yace wa man am'ana duk mutumin da ya kyautata dibi fi ma am'antu game da kyautata dibin da na yi wata babbana duk mutumin da ya cika ciki mata babbanta irin cika cikin da kai ya ce lam ya karya kudusu min kibbatin mudnifa ya ce bai kusa ba da zai kukuta dangane da gyamba mudnifa wadda take mai sanya rashin lafiya lafazin kibba wato shine wata gyatsa wadda take mai wari wadda take fita a lokacin da mutum ya cika ciki da abinci mudinifa mai sanya rashin lafiya addanaf ita ce rashin lafiya aw haibatin ko kuma kuncewar ciki mutunifa wanda yake mai hallakawa ma'ana zawo yace fada'ani billahi kafafan rabu da ni na haɗa ka da Allah kafafan halin kana mai kamewa dangane da kuntata mu waqruj anni ya ce fita gabari na madumta mu'afan matukar kana cikin lafiya kalau an gane ku madumta mu'afan matukar kana abun ba lafiya ma'ana tun ba a taɓa lafiyar jikinka ba ya ce fa wallazi huyi wa mitu na rantse da ubangijin da ke rayarwa ke kashewa malaka indi mabitu baka da wurin kwana a wajena yake cewa falamma sami'tu aliyatahu lokacin da na ji rantsuwarsa wa balautu baliyatahu na jarraba musibar shi lafazin albaliya ita ce taguwa wadda mutanen jahiliya suke kawowa su ɗaure a gindin kabarin mamaci ba a ba ta ci ba a ba ta sha ta ƙanjame har ta kai lokacin da za ta mutu ta yi wari ta zamanto asusuwar daga ta koma ƙasa wai tare da ƙudurin cewa wai in har an tashi a gobe kiyama akan taguwar shi zai tashi ita ce suke kiranta albaliya yace kharaitu min baitihi bir ragmi yake cewa sai na fita daga cikin gidansa akan tilas wata zawudil gammi tare da guzurtar wato bakin ciki da bacin rai ta judu sama'u wato sama tana mana baiwa ma'ana ruwa sai bugata yake wa takhbiqu biya balma'u wato duhun dare na fagamniya da ni wa tambahu lil kilahu karnuka suna mun haushi wata taqazafu biyal abwabu ƙohohi sai ma ruwa suke dangane da ni duk wanda na kyankira gidansa sai ya turo ƙyaurensa baya bari na wuce hatta saƙani ilaika lutuful qaba'i har tafsasawa ta hukuncin ubangiji tabaraka wa ta'ala ta koro ni zuwa gare ka fa shukran liyadihi albayda godiya ta tabbata ga ni'imar ubangiji tabaraka wa ta'ala wadda take faraƙal mai faranta ran bawa faƙultu lahu sai na ce masa a habibu bi liqa'ikal mutahi menene mafi suyuwa dangane da haɗuwa da kai wanda yake abin ƙaddarawa ila ƙalbin murtahi zuwa zuciyata wadda take mai murna saboda haɗuwa da kai ma'ana alƙadarin ubangiji tabaraka wa ta'ala ne ya ƙaddara haɗuwata da kai zuwa zuciyata zuciyata ku zuciya ce mai murna dangane da haduwa da kai kuma akaza sannan sai ya haɗu yaftannu yana cancanzawa fi hikayatihi cikin hikayoyinsa wa yushmidu yana gauraya mudhikatihi ababan dariyarsa bi mubkiyatihi da ababan kukansa in ya zo da hikaya wadda za a yi dariya sai ya gauraya ta da abin da zai sanya kuka na tausaya masa ila an aqasa anfus sabahi har zuwa lokacin da aka kai wato hancin asuba yayi atisha me yake nufi da cewa hancin asuba yayi atisha shine alfijir ya keto wa hatafa da'il fala me kira zuwa babban rabo ya ɗaukaka murya shine ladani ya ce hayya alal fala an gane ko alhatfu shine wato ɗaukaka murya fata a habali ijabati da'i sai ya yi shiri domin amsa ma wato mai kira zuwa sallah thumma aɓafa sannan sai ya karkata ila wada'i wato zuwa yi mini bankwana fa uqtuhu sai na hana shi anilin bi'at dangane da zabura alimbi'as wato shine zabura ga ya can in ba'asa yanba'isu sai ka ce in bi'asan idin ba'asa ashqaha walakin kariha Allahum bi'asahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma alqa'idi wa qultu sai nace masa adiyafatu salasun wato shi fa bakunci tsawon kwana uku ne shi san san ma shi mai gidan bai gaji da shi ba wa qultu nace masa abdiyafatu salasun wato bakunci tsawon kwana uku ne fanashada sai ya mummagiya wa harraja ya kuntata zuciya thumma ammal makhraja sannan sai ya nufaci kofa wa anshada ya saki waka iza arraja yake cewa lokacin da ya karkace gabarina sai ce la tazurman tuhibbu fi kulli shahrin غير يوم ولا تزده عليه فاجتلاء الهلال في الشهر يوم ثم لا تنظر العيون إليه yace la ta zur karka sake ka ziyarci man tuhibbu mutumin da kake kauna fi kulli shaharin a kowane wata gaira yaumin yace sai ne ɗaya tak wala ta zidhu alaihi karka daɗa masa akan yini ɗaya duk wanda kake kauna to ziyarar da zaka masa a cikin wata kar ta wuce wato yini daya ya dan zurfafa yace fajtila'ul hilali yake cewa bayyanar jinjirin wata fi shahari a cikin tsawon kwanukan wata yaumun yace yini ɗaya ne fa jinjirin wata yake bayyana a ringa wata ya tsaya wata ya tsaya kuma la tanzuru uyunu ilaihi sannan idanu ko ba sa koma kallon shi in yau aka ce wata ya tsaya mutane za su ringa juya ido a kalle shi amma washe gari ba wanda zai tsaya ya kalle shi har sai ya faki kenan a nan yake kamantawa matukar za ka ringa yawan ziyarar mutum zai kai lokacin da ya kyamace ka illa kasancewar ita yawaita ziyara ta ta'allaka da iya soyayyar da take tsakankaninka da mutum idan ya kasance aboki ne wanda yake na kutu da kutu kasancewar in auni su goma za ka je wajen shi ba zai kosa da kai ba amma in kasancewar irin ziyara ce haka ta jehi jehi to wannan shine ba a buƙatar a yawaita قال الحارث بن همام حارث بن همام yake cewa fawadda'atuhu sai na yi ban kwana da shi bi kalbin da zuciya damil qurhi mai zubar da jini wanda yake na rauni alqurh wato shine rauni wa wadidtu yace nayi gurin law anna lailati da mamma a ce dare na bafi'atu subhi wato mai jinkirin asuba ne wannan kenan ƙarshen makama ta sha biyar kai tsaye insha Allahu ta'ala makama ta sha shida قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة السادسة عشرة المغربية مقامة تقوم شاشدة ود أكا دنغنات إزوا وتبران يما إذن أكا المغرب أوان تلوكا يا هدا جزائر أرجين da irin su Morocco irin su Tunis irin su Andalus dukkansu su ne ake ce musu Maghrib biladul Maghrib haka na Haris ibn Hammam Haris dan Hammam ya yi hikaya annahu qala shi yake cewa shahidtu salatal maghrib fi ba'd masajidil maghrib na halarci sallah ta magarba a sharan masallatan biranen yamma falamma addaituha bi fadliha lokacin da na bayar da ita da fadlatta ma'ana na yi ta a cikin jama'a domin sallar mutum a cikin jama'a kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة na fifitar sallar mutum shi kadai da daraja ashirin da bakwai shine ya ce falamma addaituha bi fadliha lokacin da na bayar da ita da fadlarta ma'ana na yi ta a cikin jama'a ko kuma falamma addaituha bi fadliha lokacin da na bayar da ita da cikarta ma'ana duk abin da aka shar'anta na sunna da mustahabi na zo da shi washafa'atuha nabiyanta ta bi nafliha da nafilarta an gane ko shine ma wato raka'a biyu da ake yi bayan magarba a kaza ƙarfi rufkatan ƙadinta bazu nahiyatan ya ce idona sai ya hango mun wasu jama'a ƙadinta bazu haƙiƙa sun nisanta nahiyatan ga wata hura intibab shine mutum ya nisanta dangane da wani abu ga ya can fahamalatuhu fanta bazat bihi makanan qasiya ma'ana ibta'adat ibta'adat shine ma'anar intabazat shine yace qad intabazu haqiqa sun nisanta nahiyatan ga wata hura wamtazu safwatan safiyatan sun rabe safwatan zababbu safiyatan waɗanda suke tatattu ma'ana sai da suka ware mutane na ƙwarai suka koma gefe tare da su ga ya can wa mutazul yauma ayyuhal mujrimun wa hum yata'aqawna ka'sal munafasa wato waɗannan jama'a suna bayayyar gidauniya wato ta zance an gane ko al munafasa wato shine zance mu gane bisa kenan bisa bisa'i almunafasa wato shine zance mai da zance kenan idan ka ce almunafasa bisin wato shine hamayya da takara shine Allah yake cewa fi zalika falyatanafasul mutanafisun amma almunafasati wato bisa wato shine mai da zance wahun ya ta'adauna wato suna bayayyar ka'asar munafasa wato gidauniya ta mayar da zance wa ya da huna zina da mubahasa wato suna buga abin kyastu wanda yake na almubahasa bincike cikin mas'aloli waɗanda suke na ilimi faragirtu sai na yi kwaɗai fi muhadasatihim dangane da tattaunawa da su li kalimatin saboda wata kalima tustafadu wadda ake neman fa'idanta aw adabin ko wani ilimi na adab yustazadu wato da ake neman guzuri da shi fasa'aitu ilaihim sai na yi gaugawa zuwa haɗuwa da su sa'ayil mutadaffili alaihim wato irin gaugawar mai kwalama a kansu an gane ko almutafaffil wato shine mai kwalama wanda zai zo ya tsoma hannunsa cikin abinci ba tare da an gayyace shi ba wa qultu sai na ci wa qultu lahum sai na ce musu a taqbaluna nazilan shin yanzu za ku karɓi baƙo ya ƙulubu janal asmar wanda ke nemar ‘ya'yan itace na hirar dare lajaniya simar lajaniya ya sako ko lajana simar lajaniya simar wato ba neman cirar ‘ya'yan itace ba abin da yake nema ‘ya'yan itace waɗanda suke na hirar dare lajaniyar simar ya ce ba 'ya'yan itace waɗanda suke na itace 'ya'yan marmari kenan ba cirar 'ya'yan itace ba wa ya bigi mulahal hiwari yana neman kyaukyawan mai da zance na malha alhuwari ba naman tuzo na ɗan mariki ba alhuwar wato shine mariki wanda bai cika shekara ba malha wato shine naman tozo yace fa halluliyal huba a lokacin nan sai suka kunce min igiyar zama abinda ake cewa alhuba ko kuma ka ce alhabuwa wato shine da mutum yake hada ƙubrinsa haka a nan sai ya sanya wani ɗan kyalle sai ya ɗaure haka domin zama ne wanda su larabawa suke yin shi tare da itikadin cewa mutum baya saukin gajiya ko mutum ya yi haka sai ya ma hannuwansa haka shine ake cewa alhuba ko kuma a ce masa alhabuwa waƙalu sai suka ce marhaban marhaban lale lale falam ajilis ya ce ban zauna ba illa lamhata barikil khatifin sai daidai da walƙawar walƙiya wadda take mai fauci gani يكاد البرق يخطف أبصارهم إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب yace auna gubati ƙwa'ir kha'ifin sai gwalgwadon tsotsar ruwa ta tsotso wanda yake matsoraci hatta ga na jawabun sai ga maka wani mai sari garuruwa da tafiya ya ruho mana ala atikihi jirabun a bisa kafadarsa akwai burgani fahayyana bil kalimatai ne ya gaida mu da kalmomi guda biyu assalamu alaikum wahayyal masjida bit taslimatai ne yayi gaisuwar ubangijin masallaci wato da sallama guda biyu ma'ana sallama ta shigowa kuma da sallama ta tahiyatul masjid da shine yake nufi bit taslimatai ne an gane ko a ƙauli na biyu suka ce bi taslima ta yin sallama ta farko ita ce wato sallama ta tahiyyatul masjid ta biyu ita ce sallama ta sallan magarba thumma qala sannan sai ya ce ya ulil albabi ya ma'abuta hankulla wal fadlil lubabi da daraja wadda take tatacciya yace amma ta'lamuna shin yanzu ba ku san da cewa anna anfasal qurbati mafi tsadar ibadu tamfisul qurbati kware bakkan ciki dangane da wanda bakin ciki ya same shi wa amtana asbabin najati yanzu ba ku san da cewa mafi kwarin igwai waɗanda suke na tsira dangane da duk wani kunci na duniya da lahira muwasatu zawil hajati shine taimaka ma ma'abuta bukata asbab jam'i ne na sabab falyamdud bi sababin ila sama'i thumma liyaqba wa ilmi yace lalle ni wa man ahallani sahatakum na rantse da ubangijin da ya saukar da ni balbalbalinku وأتى ليستماها تكم na rantse da ubangijin da ya kaddara mun neman kyautar ku la sharidu mahallin qasin yake cewa ni korarre ne rugegge ne na wuri wanda yake mai nisa ma'ana daga wuri wanda yake mai nisa ne aka koro ne an gane ku yace wa baridu sibiyatin kimasin yace ni dan aike ne na kankanan yara waɗanda suke mayunwata yace fahal shin fil jama'ati man yafsa'u anna humayyal maja'a shin a samu a cikin wannan jama'ar wanda zai guce mana humayyal maja'a kuna ta yunwa almaja'a ita ce yunwa humayya wato shine tsananin kunarta yace fahal a samu fil jama'ati a cikin wannan jama'a man yafsa'u wanda zai buce mana wato anna gabarin muhimmayyar maja'a ma'ana tsananin kuna na yunwa faƙalu lahu sai suka ce masa ya haza kai wannan innaka lalle kai hadarta ba'dul isha'i ka halarto ne bayan gama sallar isha walam ya baka illa fadalatil asha ba abin da ya rage illa sauran abinci wanda yake na dare fadalat jam'i ne na fadla ma'ana sauran abinci yace fa in kunta biha qanu'an suka ce in har ka kasance mai matukar dangana dangane da abin da ya rage na abinci fama ta shiru fina manu'an ba za ka samu wani mai hani daga cikinmu kowa zai iya ɗauka ya baka an gane ko me yake cewa innal insana kulika halu'a idza massahu sharru jazu'a wa iza massahu alkhairu manu'a almanu sigatul mubalaga ne mani'un shine mai hani manu wanda yake mai matukar hani fama tajidu fina manu'an ba za ka samu wani mai hani daga cikin mu ba faqala sai ya ce inna aka shada'idi lalle ma'abucin tsanance tsanance la ya tsana'u na dangana bilufabatil mawa'id da abin da ke faduwa na akushi lafazin almawa'id jam'i ne na ma'ida ma'ida shine kabaki ko kuma ka ce madurguje ma'ana babban faranti wanda ake jera kala-kalan abinci a kansa ko kuma teburi wanda ake jera kwanuka na abinci a kansa shine ake ce masa ma'ida an zila alaina ma'idatan minas sama'i ta kunu lana ida shine yake cewa inna aka shada'idi lalle ma'abucin tsanance-tsanance la ya wallahi yana dangana bi lufazatil mawa'id ga abin da ke faduwa na kabaki lufazat wato irin abin da ake jefar da shi irin wani kashi a maida shi gefe shine ake nufi wa lufazatil mazawi wato da bulbudi wanda yake na burgani lufabat wato shine bulbudin abinci wanda ke ragewa a cikin burgani mazawid jam'i ne na mizwad al-mizwad ita ce jaka wadda ake sanya guzuri a cikinta shine burgani fa amara kullum minhum abdahu kowane ɗaya daga cikin wannan jama'a sai ya hori bawansa an yi zauyi da hu ya gudurtar da shi ma'in da hu abin da ke wajensa fa a ajabahu sun'u kyautatawar da aka masa sai ta ƙayatar da shi wa shakara alaihi ya yi godiya a kansa wa jalasa ya zauna ya yana jiran mayu humadu ilaihi abinda za a ɗauko masa wasu buna na hannu ilastisarati munahil adabi muka sai muka koma izuwa binciko wato kyaukyawan zance na ilimi wanda yake na adab wa uyunihi wato da zaɓaɓɓensa wastin baɗi ma'inihi da neman binciko ma'inihi wato tacaccen ruwansa min uyunihi daga maɓuɓɓugarsa an gane ko uyun jam'i ne na ayin wato ruwan da ke ɓuɓɓuga daga cikin ƙasa ma'in kuma shine ruwa wanda yake tacacce wanda yake fita daga cikin ƙasa an gane ko قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين wastin baɗi yake cewa muka koma izuwa neman binciko ma'inihi wato tacaccen ruwansa min uyunihi daga maƙuɓɓugarsa shine Allah yake cewa la'alimahu allazina yastanbiqunahu minhum ila an julna har izuwa lokacin da muka yawuta fi ma la yastahilu dangane da abin da baya jirkita bilil ikasi da sababin sun kuyar da shi wato wai har muka kai muka yawuta cikin zancen da idan ka sun kuyar da shi baya jirkita baya canzawa ka ka sakibu kasin kamar faɗarka da za ka ce sakibu kasin mai cika gidauniya idan ka ɗauki lafazin sakibu kasin idan ka zo dawo da baya da baya ba zai canza ba sai ka ce sa kibu kasin an gane ko sun ne a ƙarshensa sun ne a farkonsa harafi na biyu a farko shine alif a nan ma a ƙarshe idan za ka yi da baya da baya alif ne kenan za ka iya yi gaba da baya sakibu kasin sakibu kasin ma'ana mai cika gidauniya bata da aina sai muka yi kiran junanmu ila an nastantija lahul afkara zuwa yanda za mu haifan masa da 'ya'yan tunani shi wannan bako domin dama mun fahimci cewa malamin adab ne fata za aina sai muka kirayi junanmu ila an nastantija lahul afkara zuwa da za mu haifan masa da 'ya'yan tunani wa naftari a minhul afkara mu fasa masa budare daga cikin waɗannan kalmomi na adab al'abkar jam'i ne na bikir ma'ana duk wani sabon abu wanda babu wanda ya rigaya zuwa zauwa da shi shine ake amfani da lafazin albikir wa naftari'a mu fasa masa al'abkar sababbin kalmomi minhu waɗanda suke na adab wanda babu wanda ya taɓa zauwa da su ala an yanzu albadi'u salasa jumanatin fi ikide izuwa cewa wanda zai fara wato ya tsara wato shine ya shirya salasa